أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا بدا كراتون لتافن الرسالة أيوة أشفن قوتن ramadana hijira ta ma'aiki alaihissalatu wassalam shekara ta 1441 za mu tashi a babi na goma sha shida babun a fi salatul khawfi wannan babi ne da zai mana bayani a kan sallah ta yaƙi ta jihadi yayin da ake cikin wani yanayi na ɗaɗar tare da abokanan gaba shi yasa aka kira sallar a salatul khawfi din wa salatul khawfi fi safari idza khafu aduwa sallar jihadi a bulaguro yayin da suka ji tsoron makiya yayin da musulmai suka ji tsoron makiya ko mayaka suka ji tsoron makiya kafirai an yi taƙaddamar imamu bi ta'ifatin sai limami ya wuce gaba tare da wani ɓangaren su wa ya da'u ta'ifatan wajihatal adu sai ya bar ɗaya ɓangaren kuma rabin su sun fuskanci makiya kafirai fayusalli imamu bi ta'ifatin rak'atan sai limami da wanda ya keɓe zai sallaci raka'a ɗaya summa yasbutu qa'iman sannan zai tsaya a tsaye wa yusalluna li anfusihim rak'atan sai su yi wa kansu sallah raka'a ɗaya summa yusallimun sannan sai su yi sallama فيقفون مكان أصحابهم سي suje su tsaya a wurin abokanansu sauran waɗanda suke kare su lokacin da su suke sallah sun mayati ashabuhum sannan su abokanansu waɗanda suke kare su a lokacin da su na farkon suke yin sallah to sai kuma su su zo fayuhurimuna sai su je sai su ihrami su yi niyyar sallah khalfal imami bayan limami fayusalli bi raka'ata saniyata sai yayi sallaci raka'a ta biyun da su sun mai tashahhadu wa yusallim sannan sai yayi tahiyya yayi sallama summa yaquduna raka'ata allati fatatuhum wa yansarifun sannan sai su rama raka'ar da ta wuce su sai su tafi haka za ya fa'alu fi salatin fara'idi kulliha haka zai na yi a cikin sallolin farilla gaba ɗaya illal maghriba banda magariba fa innahu yusalli bi ta'ifatil ula raka'ataini a magaruba zai sallaci raka'a biyu ne tare da ta'ifa bangare na farko anan fa innahu din a damiru sha'ani ne lamarin yadda zai kasance idan sallar ta magaruba ce ba damiri ba ne na sallar magaruba din wa bisani ya ce raka'atan sannan da ta'ifa bangare na biyu sai sallaci raka'a daya wai za salla bihin fil hadari li shiddati khawfin idan kuma sallar da zai da su sallan gida ne sallan gari ne ba sallan bulaguro ba ne sallafi zuhuri wal asri wal isha'i bi kulli ta'ifati rak'ataini a sallar azhar da la'asar da isha da kowace bangare sai ya sallaci raka'a biyu wal kulli salatin azanun wa iqama kowace sallah za a mata irin sallah za a mata iqama wa idza shadda al khawfu idan tsoro ya yi tsanani an zalika daga yin hakan ma'ana hakan ma ba za su samu dama su yi ba sallu hudanan sai su yi sallah kowa shi kadai hudan kowa sai ya yi sallarsa shi kadai bi qadri taqatihim gurgudun yadda za su iya yin sallar mushatan suna tafiya a kafafin a kafasu ne aw rukban ko suna kan dabbobi ne mashina za su yi sallan a halin tafiyan ne aw sa'ina ko za su yi sallar a halin sauri ko gudu gudu a nan mashina din za ga kaman takrari ne amma ba takrari ba ne kowanne da mahallinsa a can na farko mushatan au rukbanan ya yi maganar takarsu ya abin da za su iya yi kenan nan kuma yana magana halin sallar shi yasa ya ce ashina ai sallu hudanan mashina au sa'ina za su yi sallah kowa shi kadai-kadai za su yi sallar kowa shi kadai-kadai sannan a halin tafiya za su yi sallan auko kuma za su yi tafiyan ne a gudu-gudu haka mashiyu shine normal tafiya a sayu tafiyar da ba normal tafiya ba ko sauri ko gudu saboda haka mushatan a rukubanin yana maganin halin da suke ciki ne sannan kuma mashina ausa'ina yana magana halin da za su yi sallah suki za su yi sallah din to saboda haka tsakanin mushatan din da mashina din babu takrari saboda zahirin su manan su ɗaya ne mushadin jam'i ne na almashi amma jam'u jam'u taksir ne jam'u taksir sannan mashina jam'i ne na almashi shi ma amma jam'ul muzakkar salim to ganin cewa kowanne yana da gurbi a ma'ana shi yasa ya kayara ya canja jam'in da farko sai ya kawo jamu taksir sannan ya kawo a jamul muzakkar salim ba kamar yadda da yawa daga cikin shurrahur risala ko wasunsu suke cewa a takrari ba ne mustaqbilil qiblati za su yi sallar ne a halin suna fuskantar kibla wa gaira mustaqbaliha sannan ko za su yi sallar ne a halin ba sa fuskantar kibla duk yadda ya samu za su yi babi na goma sha bakwai fi salatil aidaini wa takbiri ayyama mina sallar idi guda biyu da kuma kabbaran da ake ranaku na mina guda uku al'ayyamin ma'adudat wa salatul idaini sunnatul wajibatun sallah ta idi guda biyu sunna ce wajiba yana nufin sunna ce mu'akkada ya khuruju lahal imamu wan nasu dahawatan limami da jama'a musulmai za su fita lokacin hansi lokacin wuduha bi qadari ma iza wasala hanatil salatu gwargwadon yadda idan limamin ya isa to lokacin sallah ya yi yana yana kwatanta maka daidai lokacin da za a fita din yadda idan limami ya isa filin idi to lokacin sallah ya yi to daidai irin wannan lokacin za su fita walaisa fiha azanun wala iqamatun a sallah ta idi babu kiran sallah babu iqama fa yusalli bi raka'ataini zai sallaci raka'a biyu da su ya qara'u fihi ma jaharan bi ummil qur'an a cikin rakoyin nan guda biyu zai karanta fatiha a bayyane wa sabbihi isma rabbikal a'la wa shamsi wa duhaha wa nahwihima yana nufi a raka'a ta farko sabbi a ta biyu wa shamsi da makamantansu wai kabbiru fil ula saba'an zai yi kabbara a raka'a ta farko kabbara bakwai qabla qira'ati gabanin ya fara karatu ya uddu fiha takbirat al-ihram cikin wannan bakwai din zai lissafi zai lissafi da kabbaran harama saboda me yasa zai lissafi da kabbaran harama saboda su cika wutiri idan bai yi lissafi da kabbaran harama ba kabbarorin za su kasance shida ne shida din kuma shafa'i ne ba wutiri ba to ana son wutiri a ibada wa fi saniyati khamsa takbiratin a raka'a ta biyu biyu zai yi kabbara guda biyar ne la ya uddu fiha takbiratul qiyami a cikin biyar din ba zai kidaya ba zai lissafa kabbaran harama ba a kabbaran tashi ba kai kabbaran da in ya tashi yake yi Allahu akbar dinnan shi ma ba za yi lissafi da wannan ba saboda adadin ya cika wutiri ne saboda idan aka yi lissafi da kabbaran tashi daga raka'a ta farko to kabbarorin za su kasance shida ne shida kuma shafa'i ne ma'ana a kowanne a na farko idan ba a yi lissafi da takbiratul irami ba a kabbarorin za su kasance shida a raka ta biyu kuma idan aka yi lissafi idan aka yi lissafi da kabbaran tashi kabbarorin za su kasance shida shida shidan ne ba a so su kasance sai na farkon ya zamanto bakwai da ƙara kabbaran harama sannan ta biyun kuma sai ta zamanto biyar da rage da rage kabbaran a tashi wafi kulli raka'atin sajidatani kowace raka tana da sujada biyu yayi wannan bayani ne kare ka ɗauka kamar misali ya ta bambanta da sauran salloli ne duk da asadin raka da ma sujada biyu ne don kasan da kawai nafila ce wacce ka sani ita ce ake a sallar idi din shi yasa ya faɗi haka sun mai ta shahadu wa yusallimu sannan sai ya yi tahiya ya yi sallama sun mayar kalmimbara wa ya sannan kuma sai ya hau mimbari ya yi kuduba wa ya jilisu fi awwali khutubatihi zai zauna a farkon kudubarsa zai zauna a farkon kudubarsa wa wasatiha zai zauna kuma a tsakiyan kuduban farkon kuduban yana nufi idan ya fito din ba kawai kai tsaye zai fara kuduba ba ne in ya fito in ya fito sai ya zauna tukuna zai tashi ya fara kuduba din na tsakiyan kuma yayin da idan ya gama kuduba ta farko din ya gama kuduba ta farko to zai zo ya sun bayan sarifu ya ce sannan sai ya tafiyarsa wa yustahabu an yarji'a min tariqin ghairi tariqin lati ata minha ana so shi limamin ya ce ya koma ba ta hanyar da ya zo ba ya canja hanya wannan su kazalika haka mutane ma anan ba ana nufin misali sallar idi kadai bane a duk wani aikun alkhairi da ka tafi an bi so ka tafo ta wata hanya daban saboda yawaitawa kanka shaidu cewa mun taba ganinsa ta titinmu don gabanmu yana wucewa ko bishiyoyi ne ko dabbobi ne yawaitawa kanka ko zikirin juma'a ka tafi a wata anguwa wani masallaci son samu ne ka biyo ta wata hanya daban ka zo duk wani aikin alkhair ko wa'azi ko tafsir ka tafi saboda titunan da abubuwan da ke cikin titunan za su na shaida gobe kiyama shi ne ce wannan su kazalika haka mutane ma in sun tafi to su dawo ta wata hanya wa in kana fil adha idan kuma sallar idin ta layya ne kharaja bi udhiyatihi zai fita da layyansa udhiya abinda zai yanka wanda ya siya zahiri yana nuna ma cewa nasa wanda ya siya zai yanka wa kansa ne to shine a bisa al'ada wanda zai yanka jama'a su gani din sai ya kasance hukuma ce ko sarki ne yake kawowa a al'adance wannan al'ada ce amma ba wai faminal ba ne asali shine kai limami kankara da rago da zaka yanka ko dan akuya ko taure zaka kamo ragonka ka tafi da shi wajen in an gama sallar sai ka yanka kayanka a ɗauko ma a zo ma da shi gida asali haka ne tukuna ka ga da hakan to bari limamai ko abin nan sarakuna su tanadi abin da limamin zai yanka jama'a su gani din to shi yasa kuwa ga anan ya ce wa in kana fil fil fil adha kharaja bi udhiyatihi shi limamin sai ya fita da abin yankansa na layya ila musalla inda za a yi sallah din fa zabaha ya yanka in na yanka ne au naharaha ya soka in na sokewa ne kamar rakumi liya alama zalikan nasu saboda mutane su san da lokacin yanka ya yi limami ya yanka kowa zai iya yankawa fayyadu bahu na ba da sai su zo su yankan bayansa wal yadu kurilla fi khurujihi min baitihi fil fitri wal adha yace shi limami ya dinga ambaton Allah wajen fitansa daga gidansa a idi ta azumi da kuma idi ta layya gaba daya jaharan a bayyane zai dinga yin zikiri hatta ya atiyal musalla har ya zo hatta ya atiyal musallal imamu sai shi limamin sai limamin sai har ya zo wajen da za a yi sallah din a nan al'imamu din ya tanaza'u fihi fi'ili na ya zukuru da kuma fi'ili na ya atiya din ma'ana ya kawo fa'ili ɗaya ne gaba ɗaya na farko ya ce wal ya zukuri laha wal ya zukuri la'ai wal ya zukuri imamun laha shi limami ya dinga ambaton Allah a bayyane lokacin da yake fita sannan hatta ya atiyal musallil imamu haka na shi limamin har ya zo hatta ya atiyal musallal imamu har shi limamin ya zo wurin da ake sallah wannan akwai wani nau'i na da'afu talif a ciki ya kamata ya kawo fa'il din a fi'ili na farko ne he ya cire na biyu misali ya ce wal ya zukuril imamun laha in ya zo nan kuma hatta ya atiyar musalla da miri na ya atiya fa'il ne da miri musasar fihi jawazin takdiru huwa sai ya ce ya udu au yarji'u ilal imam tukunan ya kawo fa'il din a ƙarshe sai fi'ilai guda biyun liya zukur din da ya ati din suke tanazu'i a kan wannan tanazu'i a wannan a wannan fa'ilin aka ce tanazu'i shine fi'ilai biyu ko uku ko hudu ka kawo musu fa'ili ɗaya ko mafuli ɗaya in ka ce ja'a wa raja'a zaidun to zaidun ɗin nan ja'a zaidun wa raja'a zaidun sai ka kawo guda ɗaya to filin to shi wannan zaidun ɗin filai guda biyun da suka suna bukatarsa kamar wannan ne ya ce wannan su kazalika mutane su ma haka za su na yi faiza da halal imamu lissalati idan limami ya shiga ya shiga sallah kafa'u zalika sai su yanke zikirin su mutanen in limami ya shigowa sai su yanke zikirin wayo kabbiru na bi takbiratul imami a suna kabbara da kabbaran limami fi kutubatihi cikin kutubarsa yanzu wannan al'ada ce da ana yin wannan ranar tsalla lokacin zuwa idi nan sai ka gari zikiri ya cika la ilaha illallah kowanne guru sun tafo da zakirinsu yana zikiri suna ansa yana zikiri kowanne guru ta nan an fito ta layin an fito ta nan an fito ta nan ya fito amma yanzu ga bayi ta gani yanzu in kai mace a zai mama bidiya ce ba inda za ka yi maza ce ka yi bidiya to saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa waɗanda aka bari ko ba komai a ciki za a saba wa yaran musulmai ambaton allah zikiri ana yin zikiri a bayyane nan da gurubinsu nan da gurubinsu ranar idin azumi ranar idin layya to tsakankanin yara sai zikirin ya zama misali sabon su sana'arsu yanzu misalin kaje yara na zawiyoyi da ke kullum ana wazifa ran juma ana zikirin juma ana taruwa sai ka ga wasan sun ma zikiri ne sai ga yaro dan karami yana la ilaha illallah la ilaha illallah ya zama wasan sa wannan shine hikima ta wannan zikiri din wayun situna lahu fi ma siwa zalika yace dan limamin ya a cikin kudubarsa in yayi kabbara mutane za su ansa ce Allahu akbar sai mutane su masu ce Allahu akbar sauran abubuwan da ba kabbara bane to su mutane mamu za su yi shiru fa in kanat ayyaman nahari idan ranakun ranakun yanka ne ranakun yankan shine ranar goma da sha ɗaya da sha uku na zulhijja idan baka samu kayan yanka rana na goma ba har zawali ya yanke to za ka bari ka yi shi na sha ɗaya na sha ɗaya ma haka yin baka yi ba sai ka yi sha uku wannan su ake kira al'ayyamin ma'alumat fi ayyamin ma'adumatin alama razaqahum to wannan ranaku uku ne su ne ake nufi in wayannan ranakun ne falyukabbiru falyukabbiru nasu dubura salawati to mutane sai su dinga yin kabbara bayan salloli biyar min salati zuhuri tun daga sallar azhar na ranar layyan min yawmin nahari na ranar layyan ila salati subhi min al-yawmi rabi'i minhu har zuwa sallan asuba zuwa sallan asuba zuwa sallan asuba na rana na fududin daga wannan ranar lana wa huwa akhiru ayyami mina wannan shine karshen ranakun mina karshen ranakun mina yukabbiru iza salla subha zai kabbara in ya sallaci sallar asuba ثم يقطع سنسي ينكي كبرة والتكبير دبر الصلوات كبرا يدى أكي باين صلولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سوء وإن جمع مع التكبير تحليلا وتحميدا فحسن إن تريد كبرا ياسا تحليلي لا إله إلا الله da tamidi da alhamdulillah ko lillahi alhamdu ya ce wannan yana da kyau yana nufin ja'izi ne ya kudu in sha'a zalika in ya so in ya so faɗan wannan sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu wa kad ruwiya an malikin hada yace an rawaito wannan a wajen Imam Malik an rawaito wannan yace a wajen Imam Malik wal kullu wasi'un kowanne ja'izi ne ko kabbaran yamti ko kuma a hada da tahlili da tahmidi din wal ayyamul ma'lumat al ayyamul ma'lumat ayyamun nahari salasa sune ranaku na yanka guda uku wal ayyamul ma'dudatu ayyamu minan al ayyamul ma'dudat sune ranakun mina wa hiya salasatu ayyamin sune ranaku guda uku ba da yawmin nahari wanda suke zuwa bayan ranar layya ke ake cewa rana na farko din goma ga wata babin nan ma'alumi ne sannan rana na ƙarshe ma'adudi ne su biyu na tsakiyan dukansu ma'alumai ne ma'adudai ne haka ne walgusul lil'idai ne hasanun ya ce wanka saboda zuwa idi ya ce abu ne mai kyau ja'izi ana bukata yana nufin mustahabi ne walaisa bilazimin ba dole ba ne ba wajibi ba ne wai stahabu fihi ma cikin sallar idi azumi da layya duka ana so a tsibu sa turare mai kamshi walhassanu min siyabi da kuma tufafi mai kyau babi na goma sha takwas fi salatil kusufi ya ce na sallar kama wata ko kama rana ana cewa hasafal kamar ana cewa hasafati shamsu sannan galibin malaman duga suna ganin cewa ba a cewa kasafal kamaru da kaf sai dai a ce kasafati shamsu mai khatin yana ɗaukar rana da farin wata mai kaftin baya daukan sai rana menene hikimar wannan idan mutum ya san ɗabi'ar ɗabi'a ta harufa zan malaman makharijul huruf sifatul huruf sun kasa harufa akwai harufa masu karfi akwai harufa masu rauni akwai harufa masu tsakatsakiya to saboda haka idan harafi mai karfi ya zo a kalma ma'anarsa tana da karfi fiye da harafi marar karfi misali kaf din ya fi ha karfi ya fi ha karfi da saboda haka kamu rana ya fi tsanani akan kamu farin wata sai zaka ce kasafati shamsu a kuma farin wata sai ka ce khasafal kamar abinda yasa zai yi kuma ka ce ha khasafati shamsu saboda yanayin kamun ranar za iya kamawa da ƙarfi za iya kamawa ba da ƙarfi ba to wannan shine ya sa malaman lugar suka gayara haka duk kalmomin da ka ga ma'anansu mutaratifai kusan ɗaya ne to ka duba haruffan wanne dole za ka ga za su haɗu a haruffa biyu iri ɗaya misalin ka duba hasafa da kasafa kowannensu akwai sinun da fa'un harufa biyun sun hadu to amma a harafi ɗaya ne cikin usuli suka saba ɗaya ha ɗaya ka kaf kaf ɗin tafi ha ƙarfi to wannan shine ka lura da wannan a ɓangaren abin da ake ce ma ishtikaki yanzu kana da ilimin ishtikaki ma da yawa daga cikin kalmomin da za ka je ka duba mu'jami kamusi ka duba ma'anarsu ba za ka duba ba suru ɗabi'ar waɗannan harufa harufan suna da ƙarfi ne ba su da ƙarfi ne a harufa nawa suka haɗu a harufa nawa suka bambanta tsakanin kalmar nan da kalmar kawai za ka fitar da ma'anarsa amma kaga yanzu mutane ba sa karanta ilimin ishtiqaq kamar ma wani ilimi ne babu shi gaba da ya shafi a doron ƙasa saboda dan ka karanta nawa ba za ka san ishtiqaqi ba dan ka karanta sarfu ba ka san ishtikaki ba balle ilimin ulum al-ulumul balaga as-salasa nan duk ba su da alaka da ishtikaki amma rayin sanin ishtikaki yana bawa dalibin ilimi wahala saboda kalmar da ya san ma'ananta a rashin sanin ishtikaki sai zama bai san ma'ananta ba eh shine wa salatul khusufi sunnatul wajiba yana nufin sunnatul muakkada sallah ta kama farin wata sunna ce mai ƙarfi mun gani anan ya ce iza khasafati shamsu idan ko iza khusifati shamsu idan aka kama rana asalin khasfi shams haskenta ya ragu haskenta ya ragu shine ma'anan kamawa da da rana ne amma gari ya fara yin dufu-dufu haka yanzu gaban karfe goma sha biyu lokacin da gari yake kal da haske so karfe goma sha biyu sai ya zama to kamar lokacin war haka kamar da safe to alamu za a ce to ranar nan an kama an kama rana saboda su ma bayi ne daga cikin bayan allah in sun kuskura kamar yadda dan adam yake rashin lafiya zunubai suka taru ya zama baya jin magana sai a dan kama shi da rashin lafiya zazzabi to su ma haka ne bayan allah ne kharajar imamu ya ce sai limami ya fita ilal masjidi zuwa masallaci faftata salata bin nasi bi ghairi azanin wala iqamatin sai fara sallah wa mutane ba tare da kiran sallah ba sannan kuma ba tare da iqama ba ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة sannan sai ya karanta karatu mai tsawo a ɓoye kamar karanta suratul baqara sun mayar kawo ruku'an tawilan na hawa zalika sannan zai rukuyi mai tsawo shigen wannan misalin wannan shine idan suratul baqara ta rike shi karanta suratul baqara ta rike shi misali kamar minti hamsin a ce kowanne izu minti goma goma to idan ya yi ruku'in ma zai tsaya zai tsaya kamar minti hamsin din kamar minti hamsin sun mai yarfa ra'asahu sannan sai ya daga kansa ya kulu yana cewa sami allahu liman hamida a sun mai ya ƙara'u duna kira'atil ula sannan kuma sai ya ƙara yin karatu ita sallar tana da tsayuwa biyu ne karatun bai kai kamar suratul bakara ba misali kamar ya karanta a suratu ali imran ko suratul araf misali wata sura mai tsawo a matsawanta bai kai suratul bakara ba haka suratul bakara ita kadai ta dauki kusan izu biyar ta je ka samu wata sura wacce ta dauki kamar izu ko da uku ne to kai ka karanta ba dole bane surorin su kasance a jere a jere sun bayar ka'u sannan sai ya yi ruku'i na biyu na hawa kira'ati saniya ruku'i na biyu wannan ma tsawonsa ya kasance tsawon karatun da ya yi a tsaye sun bayar fa'ur asahu ya kun sannan sai ya daga kansa ya ce sami allahu liman hamidahu sun mai sujudu sajidataini tammataini sannan zai yi sujada cikakku cikakkun sujada ma'anar cikakkun sujada a sujada ma ya dade a kowane sujada ya dade shigen dade wanda ya yi a wannan karatun shigen dade wanda ya yi a wannan karatun summa ya komo sannan sai ya tashi fa ya kara'u duna kira'ati hillati tali zalika in ya gama wannan raka'a mai ruku'i biyu sai ya tashi ya shiga raka'a ta biyu sai ya karanta a wata sura wacce bata kai surar da ya karanta a raka'a ta biyu a raka'a ta farko a ruku'i na biyu ba kasa da surar da ya karanta a ruku'i na biyu a raka'arsa ta farko sun mayar ka'u na hawa kira'atihi sannan sai ya yi ruku'i shigen daɗewan da ya yi a karatun sun yarfa'u kama zakarna sannan sai ya dago kamar yadda muka ambata ya daga kansa sun ya ƙra'u duna ruku duna kira'atihi hazihi in ya dago kuma sai ya karanta surar da kuma bata kai sura ta uku da ya karanta ba ko ka ce sura a sura a ta raka'a ta biyu ta farko ya zamanto bai kai wannan ba sun mayar kau na hawa zalika sannan kuma sai ya yi ruku'i kamar wannan sun mayar fa'u ra'asahu kama zakarna sai ya daga kansa kamar yadda muka ambata sun mayar sujudu kama zakarna ya yi sujada yadda muka ambata sun mayar ta shahadu wa yusallimu sannan sai ya yi tahiyya sai ya yi sallama wali man sha'a ga wanda ya so an yusalliya fi baitihi misla zalika ya yi sallah a gidansa kamar wannan a nan aga akwai iskali shi ma masu faɗan mushkilin risala ba su faɗi wannan iskalin ba ya kamata ya shiga misali a nan a wa liman sha'a ɗin liman liman ɗin jarumin majururun ne muta'allikun bi mazufin wujuban takdiru ka'in khabarun muqaddam sannan an ya fa'alan da ya kawo a ƙarshe وأن وسيلتها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدا مؤخر تقديره ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك فئله معنى wannan kwashi ne wa fi'iluhu ja'izun liman sha'a an yusalliya fi baitihi misla zalika yin haka din ja'izi ne ga duk wanda ya so ya yi a gida to maimakon ya ce wa liman sha'a fi'iluhu an yi salliya fi baitihi misla zalika sai ya kifa dan wannan sai ya kawo mubtada din mu'akhar ko mubtada mu'akhar din ma da ya kawo a ismi sarehi to ba zai zama rikici ba sai ya kawo shi ismi ma'ul ismi wanda sai ka yi tawilin masdar tukunan za ka samu shi shigan irin wannan ne wa an ta sumu khairun lakum wa anta sum khairul lahu ai wasiyamukum khairul lahu ko wa saumukum khairul lakum tukunan shi sai ya daguda jumla din irin wannan jumlolin a risala idan mutum bai san nahu sosai ba ba zai ma gane me ake nufi ba yasa jiya ne ko shekaran jiya muka yi bayanin cewa har yanzu akwai ragowar mushkilat na risala wanda ba fada ba ba a warware su ba saboda mun duba duk littattafan wanda suka yi rubutu akan risala akwai wurarul makala wanda ya magana akan garibinsa akwai akwai a tafsira na ibn fakhar wanda mun sha magana a kansa sannan kuma akwai manzuma ta ibn ghazi akwai taziyili taziyilin wannan manzuba din na alhabba duk akwai su walaisa fi salati khusufil qamari jama'atun yace a cikin sallah ta kame farin wata ko rage hasken farin wata babu jami'i wal yusallin nasu inda zalika afzazan mutane yayin da aka kama farin wata to su yi sallah ɗaiɗaya ko kowa ɗaiɗaya jami'i ne na fas wal qira'atu fiha jaharan karatu a ciki zai yi shi a bayyane ne kasa'iri ruku'in nawafili kamar dai yadda ake sauran na raka'o'i na nafila a nan ruku'udin ya ba shi ma'ana na raka'a ne min babi itlaqil juz'i wa iradatil kulli wa laysa fi isri salati kusufi shamsi kutubatul murattaba yace a bayan an gama sallan ka kama kama rana to babu wata kutuba wacce take murattaba wacce aka ce aka ce dole ne sai an yi ta tare da wannan sallah babu wala ba a sa anya idan nasa ba laifi yayi wa mutane wa'azi wa yuzakkirahum ya tunatar da su wannan in yayi haka din ba laifi amma ce wata kutuba yadda ake a sallar juma'a ko a sallar idi to a wannan sallah din babu